الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء بمهض فضلك وكرمك وجودك ومنك يا ذا الجود والفضل والكرم والمن سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين الحمد لله منا godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda bisa kaddarawarsa ya kaddara mana haduwa a wannan majalisi wannan cibiya ta tarbiyya masallaci na Allah a wannan rana wadda muka santa kuma a bisa wannan tarihi wanda an ambace shi alhamdulillah jama'a mun saurari muhadara gajeriya wadda take ta cancanci a rubuta ta da ruwan zinare muna addu'a malam allah ya masa sakayya da alhairi a gaskiya wato shi bisa ɗabi'a ta ta'aliki wani lokaci in an yi shi yakan tafiyar da ma'anoni da kuma hikimomi waɗanda aka ambata a baya idan abinda aka ambata nan a baya ya yi kyau na gaske ya kuma iya zama mai cikakkiyar fa'ida wadda za a ce gwamma da aka yi musamman idan ya kasance abubuwan da aka ambata a baya an samu kurakurai ko kuma an samu tuntuɓan harshe ko wani abu mai kama da haka to amma a gaskiya ni tun da shi sheik shu'aibu na tambaye shi batun wanda zai gabatar da kuma abinda ake za a gabatar ya gaya mini ga wanda zai gabatar to sai na ji an hutar da ni domin na san in Allah ya so wanda zai yi jawabin baya da bukatar ne in zo da wani sabon abu sai dai in bibiyi abubuwan da ya faɗa kaga ya zama ta'aliki na hakika to gaskiya fadilatul doktor kabiruna kuma asgaruna fatahallahu alaik barakallahu fi gaskiya abubuwan da mala ya ambata wallahi ni dai wato sai na ji kamar ma in yana maganar ya zo wata gaba sai in ci to ko za ka tsaya nan ne in gama riƙe wannan ɗin don karka kawo wani abu daga baya kuma ya goge fahimtar da na yi ta farko amma dai bari in fara da ba da shawara ni shawara da nake so in bayar kuma shawara a matsayin wasiya mun ce wasiya ga alama ga abinda muka sani a wasiya magana ce mai ƙarfi magana ce mai ƙarfi wadda ya kamata a ɗauke ta da muhimmanci kuma a aiwatar da ita gaskiya ni dai wasiyata da wannan lakcar a matsayin gudunmawa da wannan cibiya za ta bayar shine ta ɗauke ta ta sa ta a cikin mai sunan shi ba syllabus ba abin ɗaukar cd ko wani abu ɗaya da Allah a aika wa masallatai kyauta a ce to ga gudunmuwanmu ta markazinmu ta wannan mako ko kuma ta wannan shekarar ita ce kaza da Allah muna so a saurara kuma in an saurara muna roƙon a aiki da shi ƙalla idan cikin masallatai goma aka samu ɗaya sun ɗauki wannan sun yi aiki da abinda suka ji na wasiyoyin nan da nasihohin nan da irshadat wanda malam ya ambata mana su yanzu to ina ganin an jefa an cafe saboda haka ina fata kuma a matsayin wasiya da Allah ya haka insha Allah zai yi amfani malam Allah ya sa kai ya da alhairi to a gaskiyar magana jama'a malam yayi maganganu da yawa waɗanda suke masu fa'idar gaske ya fara mana tun daga ma'ana a matsayin shi na malamin larabci ya ba da cikakkiyar ma'ana ta harshe ta luga ta menene ma masallacin ne almasjid wanda tun daga ma'anar idan ka saurari abin da ya faɗa to tun daga nan kusan ya ishe ka karatu za ka ɗauki karatu da za ka je ka koma kai ta tunanin ma'anar to ma'anar masallaci ta ce kaza a luga fa kenan ma'anar shi ta ce kaza ma'anar shi ta ce kaza ashe ma kaza kai da kanka za ka iya istinbadin abubuwa da yawa waɗanda za su taimake ka da kanka ma ka game ya kamata ka yi tattare da mu'amalarka da masallaci sannan ya zo kan maganar ita kanta tarbiyyar ya tarbiyyar take ya kawo mana ita yadda take rassanta da kuma yadda ta shafi masallaci da yadda masallaci ya zama guri na tarbiyya kuma da yadda aka gudanar da tarbiyyar a baya da yadda ya kamata a yi tarbiyyar a nan gaba wanda yake abinda ya gudana a bayan nan ma'anar shi shine kuma ku koyi daidai da yadda kuka ga magabatan ku su yi duka malam ya zo ya shimfiɗa mana ya babu misalai misalai na kurkusa da hankali saboda so da yawa akwai abin da ka san shi ma kana mu'amala da shi amma ba za ka gane ma'anar shi ba sai lokacin da aka ambata maka shi lokacin da aka ambata maka shi aka nuna maka ai wannan shi ake shi shi yana aiki a wuri kaza to shine abin da malam yayi mana to sannan malam ya tattauna a zamanance me ya kamata masallaci ya kasance ya kakkawo mana misalai na kurkusa ai a iya amfani da masallaci wuri kaza ai a iya amfani da masallaci wuri kaza ai masallaci ya iya zama kaza ai a masallaci muna iya samar da kaza in muke kaza da kaza duk a masallaci za mu gani wannan duk ina ba mu shi a dunkule domin kamar yadda na ce ba sabon abu zan yi ba ina so mu sake komawa ne zuwa ga abubuwan da ya faɗa don mu sake ambata su to duk malam ya yi mana bayani akan wannan wanda duk in ka duba sai ka ga a rayuwar musulmi kamar yadda ya siffata mana da dukkaninmu za mu koma masallaci mu kuma rungumi masallaci to wallahi ba na tsammanin akwai wata al'umma wadda za ta zama tauraruwa a kalle ta ta ba da sha'awa a zare mata ido ainihin a ja baya dole saboda an ga wata runduna mai ƙarfi haɗaɗɗiya wadda take mai firgitarwa a lokacin da aka ganta inda ana so a afka mata ne da wani sharri to lokaci a masallaci duka za mu iya samarwa wannan al'ummar saboda mu a layin imamu muna da masallaci muka samar da wannan nan ɗan dutse akwai masallaci aka samar da wannan can wajen markaz suka tara wancan gefen can wajen gangare suka tara wancan gefen dandali suka tara wancan gefen sunan famfon gwaiba suna da masallaci aka tara wancan duka muna da irin wannan to ka gaya min yadda za a samu ainihin wata ɓanna ta zo ta shigo mu kuma hatta yi tasiri a kanmu ko a kan ‘ya'yanmu alhali ko muna irin wannan zaman wanda mala ya ambata mana ba na tsammanin za mu samar da wani kuma hanya ce wadda za mu samar inda mun bi wannan hanyar hatta talauci da ke tsakaninmu hanya ce da za mu gusar da shi saboda ya yi magana a kan taimakekeniya lokacin da muka zauna ne za mu san matsalar gidan wane akwai ba zaura gidan wance ta rasa miji ko akalla ko baka kawo mata wanda za ta aura ba ka toshe mata bukatunta na yau da kullum wanda shi zai sa in akwai wata baɗala a tare da ita ya zama bata aiwatar da ita ba ta gushe akwai wata damuwa da wani yake ciki wanda yake kila bashi ne kila wata barazana ce kila an raba shi da wurin aikinsa ko wurin sana'ar shi baya da yadda zai yi masallaci ya ɗauki takalifi na ya taimaka masa mun gusar da damuwoyi waɗanda suke tsakaninmu bara da da da tumasanci da duk abin da dole take sa wasu su yi to ta hanyar masallaci duk sai mu kawar da shi akalla dai mala ya ba mu hanya ya ba mu hanya buɗaɗɗiya wadda in mun yi amfani da ita teori ne wanda in muka aiwatar da shi to in Allah ya so za mu samu fa'ida wacce take gamsashiya gwargwadon yadda kuka rike kuka yi amfani da shi to gwargwadon kuma yadda za ku ci amfaninsa gwargwadon yadda za ku samu ɗaukar muna fata mana Allah ya sakayya da alhairi Allah ya biya ka da aljanna kuma Allah ya samu amfana da abin da muka ji a jama'a muna godiya a bisa sauraro muna fata Allah ya sa wata rana mu haɗu a gidan aljanna mai firar wannan zama da muka yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
hakikatan samun irin waɗannan dattawan arziki a cikin al'umma ba ƙaramin alkhairi ba so da yawa nakan ji kunya gabatar da wata bukata a gurinsu saboda iyayenmu ne amma in kaga yadda suke mu'amala da mu abin mukan ji nauyi da kunya to kyakkyawar tarbiyya da aka samu ne Allah ta'ala ya saka ma malam da alkhairi abu na farko da malam ya fara da shi shine ba da wasiya game da wannan muhabara qayyima a tsaya tsayin daka wannan gidauniya tamu ta tabbatar da an yada wannan muhabara a kafofin sadarwa na zamani kuma malin ya ce ya ambaci wannan a matsayin wasiya to wannan wasiya ta malin mu'assasa ta zartar da shi insha Allah mun kafa kwamiti na mutum biyar waɗanda su muka ɗaura malhakin yada wannan wasiya ta malam mutum na farko shine Dr. Ishaq Alhassan kauran mata shine chairman na wannan kwamiti yana da mambobi guda hudu akwai Alhaji Aminu Zakari akwai alhaji nura abduljalil kubau akwai sakataren kwamitin malam ismail sahabi akwai kuma wanda yake ɗaukan karatuttuka a mu'assasa ibrahim yusuf waɗannan mutane guda biyar mu'assasa ta ɗaura musu nauyin yada wannan muhabara idan za a mai da muhabarar littafi ne ko muzakkira ko sauti ko kaset ko cd to wannan aiki yana kansu kuma muna fatan su fara aiki daga yau insha Allah gabanin a gama wannan muhabarori a tabbatar da an zartar da wannan wasiya na wannan dattijo Allah ya saka da alkhairi tsakani da Allah muhabarar da dan uwa malam kabiru asgar yayi ya ambaci abubuwa da dama kamar yadda professor ya ambata kuma alhamdulillahi mu a nan mu'assasa Allah ya taimake mu wasu abubuwan da ya ambata tunin mun ɗauke su wannan guri namu mun yi ƙoƙari ya zama gurin share hawayen maragata kamar yadda bayani ya gabata muna da ɓangare na musamman wanda muke kula da masu lalurar sikila mukan ba su magani lokaci bayan lokaci akan canza musu jini idan bukatar haka ta faru sa'annan ana ba su rigar sauro akwai magani da ake ba su daidai da man shafawa da ake ba masu ciwon sikila a nan mu'assasa aka yi training a nan mu'assasa aka koya ma ɗaliban mu'assasa yadda ake haɗa maganin yanzu haka akwai ragowar maganin a ofis ɗina don haka wannan gidauniya tamu ta ɗauki wannan ɓangare kuma wanda yake jagoranci mace ce nurse ce da muna aiki da ita a nan ta samu aiki a saudiya kuma ta yi aure a saudiya a cikin ramadanan nan muka jagorantar da wannan ɓangare ga wata baiwar Allah wacce ita ma nos ce da kuma wata masaniyar maganin gargajiya akwai mutanen da suke taimaka mana a wannan aiki akwai malam Musa dan Juma mai samari da sauran waɗanda suka san likitocin musulunci kamar su malam Aliyu AA da ke nan filin mallawa da makamantan wannan da haka ina so umma malam bishara da cewa mu'assasa ta ɗauki wannan ragama a wannan bangare abin da ya shafi marayu shi ma mun ambata lokaci bayan lokaci muna da kwamitin marayu mai kula da marayu bangarori kamar haka akwai marayun da mu'assasa take daukar nauyinsu daga sallah sai sallah idan sallah ta yi za a ba su kayan sallah a yi musu kunshi a yi musu kitso a yi musu aski a ba su sarka da ɗan kunne da jaka da bindiga da kallo-kallo da agogon hannu a cikin ramadanin nan mun yi ma yara hidima aƙalla yaro 700 muna da ɗalibai ko kuma marayu waɗanda sun kai 150 a bara wanda suke karatun islamiyya da karatun addini umuman a ƙarƙashin ma'assasa amma akwai ɗalibai ko kuma marayu guda 30 wanda da bokonsu da islamiyyarsu da haddarsu mu'assasa take ɗaukar nauyi muna da wasu ɗaiɗaiku wanda daidai da rashin lafiyarsu yana ƙarƙashin mu'assasa sa'annan malin ya ambaci cewa ya kamata musallate su zama suna ba da kulawa na ilimi na musamman a cikin ramadana mu'assasa ta kafa ainihin kwamiti na musamman wanda suke kula da professional education ana ƙoƙarin tura yara ƙasashen waje bara waccan ko kuma bara an yi an yi musabaka a nan mu'assasa akwai wani ɗalibi mai suna Mustapha wanda ya yi musabakar izifi 60 haka ne? izifi nawa ya yi? izifi 30 bana ne ya yi 60 ko? a bare ya izifi talatin ya yi abin nan da ake cewa ya sha fari ma'ana bai yi kuskure ba ko ɗaya ba danja ko sannu ba a ce mai bayan da yawo haka ya sauka saukar shi ke da wuya mu'assasa ce alkawarin wannan ɗalibi sai ta samu mishi admission a jami'ar musulunci da ke madina kuma yanzu maganar da ake jami'ar musulunci ta madina ta ɗauki nauyin ta ɗauke shi a jami'a kuma mu'assasa ce ta baci taskiya kuma mu'assasa ce ta tsaya tsayin daka a jami'ar musulunci muka ce a ɗauki wannan yaron zai amfani al'umma zai amfani musulunci da musulmai sannan muna da associate professor dr sani abdullahi wanda shine chairman na kwamitin professional education na mu'assasa ina ganin prof ya zo ko prof kaɗan tashi su ganka wannan shine chairman na wannan kwamiti da ke nan mu'assasa a cikin ramadanin nan muka kafa wannan kuma muna nan da tsare-tsare da za mu fara aiki abinda ya sa ba mu fara aiki ba wannan program da muke da shi na makon tarbiyya shi ya shagaltar da mu amma sai aka yi tsara daidai da gaba a yau dinnan muka so mu gabatar da wato abubuwan da ake bukata domin jami'o'in musulunci ko kuma jami'o'in saudiya sun bude fotel ko kuma za su bude fotel ga wanda yake so ya yi karatu a saudiya umuman ina malam abrashid na takardar na cika bani kaban su Allah ji kaina subhanallah falin ko kai ka dauki yawwa to a takeice daman mun so mu yi bayani a yau cewa ga dalibai da suka gama secondary kuma gama secondary su bai wuce shekara biyar da gama secondary ba kuma shekarunsu a duniya bai wuce shekara 24 ba jami'o'in saudiya gaba ɗaya za su buɗe portal ɗinsu ga wanda yake son ya ƙaddamar ya samu karatu a can da yawan mutane in aka ce jami'a a saudiya suna takaita jami'ar musulunci ta madina da jami'ar umul qura ba haka al'amarin yake ba saudiya tana da jami'o'i sun fi talatin kuma kowanne kyauta suke ɗaukar ɗalibai su yi karatu da abincinka da jirginka da komai naka kyauta so muna kwadaitar da waɗanda suka cika shar'i da su nema manya-manyan sharuɗa da ya kamata ɗalibai su lura da shi shine kada mutum ya wuce shekara 24 a duniya sannan da gama sakandirin shi kar ya wuce shekara 4 zuwa 5 sannan ya zama yana da international passport sannan ya zama yana da jarabawa ta gama sakandiri waye ko ne ko ko in bias da makamantan wannan sani ya zama yana da medical report wannan medical report din da yawa ɗaliban ilimi sukan yi kuskure sai mutum ya je asibiti a ce wane wane lafiyar shi lau saudiya ba sa kallon wannan takardar sai an ambaci manya-manyan cututtuka kuma an ambaci cewa mutum bai da shi misali a ce hiv hepatitis corona da makamantansu waɗannan manya-manyan cututtuka a tabbatar da baka da waɗannan sa'annan ya zama wannan medical certificate da yin shi bai kai wata shida ba ko kuma bai wuce bai wuce wata shida ba sa'annan akwai takarda da ake ce mata police character saboda yanda abubuwa suka lalace na ta'addanci mutum ya shiga boko haram ko ya shiga wata kungiya ta ta'addanci to zai je ya samu police character wanda zai tabbatar da shi bai da matsala sai dai ita wannan takarda ana samun ta ne a headquarter na police kuma dole ya zama akwai namban passport ɗinka a jikin police character sannan ana neman id card na babanka da na mahaifiyarka da cikakken adireshinka da namban waya wacce ba a canza ta da kuma email da hoto a da takadimin bai da wahala amma yanzu ya ɗan yi wahala akwai ɗaiɗaikun mutane da muka ware anan mu'assasa idan mutum yana nema za mu haɗa su da shi ya yi musu misali yanzu wannan ɗalibin da muka yi ƙoƙari muka sa mishi admission malam abu razak shi muka sa ya mishi aikin kuma cikin ikon allah ya yi ita jami'a ta tabbatar mana da ta ɗaukai abin da ya rage ya samu admission saura kiris domin suna da alƙabulul mabda'i akwai kuma alƙabul an nihai wato za a an ce an ɗauke ka sai kuma ɗauka na ƙarshe to idan ka samu ƙabulul mabda'i to a cikin zato kashi ɗari to 85 kaci 15 ragowar so wannan haduwar haduwa ce mai alkhairi Allah kada ya san adadin mutanen da suke zuwa gurin nan kuma ba mamaki daga haka wani an sa mai dan ba zai nemi admission fatan mu dai a samu a amfana kuma a amfanar sai dai idan mu'assasa ta baka taskiya ko professor nu tahir tajudin ya baka taskiya ko kowa ne ya baka taskiya wannan ba yana nuna dole ka samu ba domin wa ma ta sha'una ila in sha Allahu rabbul alamin iyan da kaso abu ya faru ba zai faru ba sai in Allah ne ya so abin ya faru da haka ɗaliban da suke so su kaddamar za su iya tuntuban mu bayan an gama makon tarbiyya in ka kira ni yanzu ba zan ɗauka ba in ma na ɗauka akan wannan ne ba zan saurare ka don wani lokaci mutane ba sa kula da yanayi babu abin da yake gaban mu sai wannan program ɗin da mun kare shi to duk wasu sauran activities za a ci gaba da yi muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya ɗaura mu akan abin da yake so ya yadda da shi muhadara ta zo ƙarshe abin da yake gaban mu shine sanar da muhadarar da za a yi gobe insha Allah muhadarar da za a yi gobe muhadara ce ta musamman ita kuma za ta fi mai da hankali ne game da tarbiyyar ‘ya'ya mata a musulunci duk wanda yake kallon social media a yau hankalin shi zai tashi irin fitsara da baɗala da ya shiga cikin al'ummar musulmi kuma idan mace ta zama ta kirki to ana sa ran ‘ya'yanta su zama na kirki da haka wannan muhadara tana da matuƙar muhimmanci duk wanda ya san yana da kanwa ko yana da ‘ya ko yana da mata kai ko budurwa gare ka zo ka saurara domin za ka ji wani bayani da idan wannan budurwar bata cancanci abin da malam zai ambata ba to bata cancanci me ka aure ta ba da haka wannan muhabara ta shafi kowa da kowa insha Allah wanda zai gabatar da wannan muhabara shine dan uwa Sheikh Muhammad Bashir Lawal limamin masallacin jami'a Muawiya ibn Abi Sufyan dake tudun Jiko wanda kuma zai mishi taliki shine Dr. Sad Abubakar Director na Sales Center for Islamic Legal Studies da ke nan Congo ABU Zaria tsakanin magariba da isha'i insha Allah wanda ita ce sanarwar mu ta ƙarshe abin da ya rage mana shine gabanin mu kira sallah za mu kira ɗaya daga cikin ɗaya ko kuma ɗalibai waɗanda suka samu tarbiyya ta addini ya karanta mana wasu ayoyi daga cikin alkur'ani daga nan kuma sai a kira sallah a yi sallah insha Allah wanda zan kira ya karanta alkur'ani shine Ayman Aliyu Umar zai karanta mana wasu ayoyi daga cikin littafin Allah Malam Ayman fa ne tafaddal mashkuran ma'jura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقول كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم ويهيئ لكم من أمركم مرفقا
التكبير معنى أيمن الله يبكى البركة muna roƙon Allah sarki ya yawaita mana irin waɗannan yara a cikin al'umma. Allah madaukakin sarki ya takaita mana yara masu masu batada da lalacewa a cikin al'umma. Wannan wuri cike yake da yara matasa ƙanana wasu irin waɗannan wasu kuma sun fi waɗannan wasu kuma ƙasa da waɗannan. Hikimar shine wanda ya kai shi ya ƙara himma wanda bai kai shi ba kuma bai makara Allah ya ma kowa sakayya da gidan aljanna Allah ɗauki sarki yadda ya damu a nan ya damu a darul salami inda in an haɗu ba za a rabu insha Allah kamar yadda aka saba